وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الخال خليلي زفا وقتي وتم لي الوسد ولم أر لسب العليل دوافته وذاك لمن يعوى الأمين كرامة فما هبه إلا السعادة والكسب ومن جوده الكونان والأمر ثم ما تعالى وحب المصطفى رده من يصدو رسول سوى بالغيب داره وعيدا وما ثم من ينبي وتم له القصد وكان رسولا دين آدم سيرته وما هم فمن يدعى بباب وما القبض عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وأين القرب ينسيب القصد عليه صلاة الله ثم سلامه ونالوا سروري ثم شكلي كذا النقد عليه صلاة الله ثم سلامه يزيد كلام الشيخ والكبر والشمس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب فيه سوى الدين لن يسدو خليلي صفا وقتي وتم لي البسط ولم أر لسب الأليل دوا قط قال مولانا وشيخنا وإمامنا ممدنا إلى الله شيخ إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه yace khalili badadi na safa wakati lokaci na fa ya zama tsarkake mai daɗi watan maliyar basto wato basa iya ƙara cika tunda malam sa'adi ya zo yau a karatu da shi wala ma'ara lissabbil ali yace ban ga wani magani ba dawar magani hadu da dai in ba wato soyayyar manzon Allah ba
وذاك لمن يهوى الأمين كرامة وما هو إلا سعادة والجزد wadaka wannan al'amari ya tabbata ne liman ya wani amina ga wanda yake son soyayya ga amintaccen Allah karamatun ko kuma wadaka karamatun wannan karama ce fa Allah ya- ya- ya bawa bawan Allah liman ya wani amina ga masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama ubuhu ba wani abu ne soyayyar manzon Allah illa sa'adata sai arziki wal kisdu da adalci فمن جوده الكونان والأمن ثم ما تعالى وهو المزدبار دعو من يسدو ya ce famin judi da kauna ne yana daga cikin baiwarsa kasantattu ga baki ɗaya an same su ne saboda baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal amru haka nan al'amarin Allah shine alala wal khalq wal amru kenan summa ma ta'ala sanan ko menene in ya ya daukaka wa hubbul mustafa kaga soyayyar manzon Allah haradu man yasdu ita ce tsawon nan da take hana maki ya kawo maka wato tumbe
رسول سواد الغيب دارا موحدا وما ذم من يبدي وتم له الفسد rasulun shi manzo ne eh, sawa wanda ya tabbata fil ghaibi a cikin gaibu da ran tsawon zamani Na'am.
mu wahidan yana kadaitawa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin shine ya buya a gaibu ya tabauta ubangiji kafin kowa kafin komai wa ma san manyan fi tun lokacin da babu wanda yake kore ainihin wani Allah watammana hulbasu tun wannan lokaci manzo Allah ya samu yawatawa a cikin halar Allah وكان رسولا حين آدم دينة وما أنفم الجدوى لقاو وما الخبد wa kana nabiyyu shi ya kasance manzo ne shi wa kana rasulan ya kasance manzo ne shi hina adamu dinatun sannan annabi adam yana cikin yana cikin ainihin yumbu yumbu ba ma kwaba yumbun da za a yi shi ba wa ma'un da ruwa kamar ce ruwa to menene menene wani abu burgewa ligawin da batacce umar abdu menene ainihin hakabuniya dan baka so annabi anan ba to tun can wancan lokacin Allah yana san sa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بعيد القرب ينسحب البسط صلاة الله دامن الله سبتك من الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة ينسحب البسط wato shimfiɗa mai daɗi da walwala ta kwaranyo gare mu ba bu'aidan faidi bayan fairar da zo gare mu to kuma wato farin yin Allah ya zo gare mu alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa ta'alu suduri thumma shakli kaza naqdu salatun Allah da amincin Allah su tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'alu suduri wato rubuce rubuce na su zama sun daukaka sun mashakli sannan watsalin da yake kan rubuce rubucen kazan naqdu haka nan diga-digan da nake yi akan rubutu na Allah ya ɗaukaki waɗannan biya da sababin salatin alaihi salatun layi sun masalamuhu ya zidu gara mai shaibu wal kibru wa shamsu salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ya zidu gara mi bege na ya karu ya kara mun ashaibu furfura ya zidu garami ya kara mun bege na ga manzon Allah wal kibru tsufa ya kara mun bege ga manzon Allah washam'u wato gashi baki da fari waɗanda suka cakuɗa mutum ya zama gwarzo kenan to shi ma a sannan ya ƙara masa bege ga manzan Allah alaihi salatu lahi summa salamuhu wa alin wa sabin fi suwadin lam yasdu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayensa wa sabin da sabbansa lan yasdu waɗanda ba su biye ba fi siwa dini sai ga addinin musulunci suka yi ɗauki suka ɗaukaka shi har ba zuwa Zarju Rasulallah izgira talazzuzi fi shayin zuwa wujjar lam'a talazzuzi. Wa alkan magairul multaba wa jamali wa alkan mamita haji siwa huwa mulkiri. Zarini ya ya kalma lihamdi wa ba'ashaki. أقاتي مريرا وعين تلذذي ضريري لتذكار العميل فإنه ملأ قلب مالنا والفراج منفذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها والبال وذلك كالذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها على كل جلدي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وشاب آل نور معرفتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكرت رسول الله ذكر تلذذي بشيء سوى والدار لم أتلذذي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله الشيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه التي ذكرت رسول الله من أنبت من الله ني ذكر تلزز واتو واتو ذكي نجم دائي لإبادة سبول هكا نكي كرم النبي صلى الله عليه وسلم لم أتلذذ من جدائي كما يبا بشيء دون أبو سواه أمبا من زم الله الدار طوال زمنينا
والذم غير المصطفى وجمالي والذم من عاد سواه ومنكري وهل ثم غير المصطفى وهل ثم غير المصطفى يلا ina tambaye ku du a cikin al'amura shin akwai wani mustafa wanda ya mamaye dukkan halitta wa jamalahu akwai kyawu irin kyawun sallallahu alaihi wasallam da ya mamaye wa har samma min hadin akwai mai shirye da mutane siwa hun ba shi ba wa hada munqilin akwai mai shiryarwa mai tsamo ne in ba shi ba
انظريني يا سلمى لهمي ووشكي أقاتي مريرا وأعيد تلذذي ya salma ya ke mai suna salma ita duniya kenan da abin da ya kunshe ta zarini ni ki kyale ni lihammi ga bakin ciki na wawashi wawashati da ɗebe kewata ku kasi mariran in yi ta gogayya da ɗaci da- da- da da zafi a cikin ƙirjina mawa ainihin talazzuzi shi wannan ɗacin da zafi da- da- da- da- da baurin na ƙirjina shi ne kuma tsananin jin daɗi na
انظريني لجبار الأمين فإنه ملل قلب مالينا والهراج منفذي zari ne ki kyale ni lita zikarin amini ga tintintinin nan na aman- amintaccen Allah fa inna hu malal kalba ma- mali abinda ke cikin zuciyata ya cika min zuciyata mali na hawa zikiraki ba ni da manfazin mazarta dangane da wa'in tsaya ina kira- ina tunani a cikinki نعم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها والفال وذلك كالذي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce ulfa a same ni liwasilika a damfara da kai kallazi kamar ismul mawsul na allazi wanda in ba ismul mawsul ba babu bayanin ta عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها على كل جبل salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce biya ahadu da ita ne nake samun daukaka ala kulli jibizin a wasa dukkan wani badakaran malami عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسبي آية نور مخزي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sabin da sahabbansa su waɗannan sahabban da alayan ayanu su ne suka gani kuru-kuru suka ga nura ma'akazi hasken nan na Muhammadu Rasulullahi muna musu jinjina Na'am.
Allah ya ba mu albarkacin su آمين harfin zuwa زعمت إلى واد الحبيب المفهد محمد الماهر الضلال المسرد بكاذبة أحباب قلبي وصدقها وواد لقام من الكريم المتوج فهل لي من المام بتلك وليتني هو بك يا من ناجو الدار منهجي هو بالذي لولاه ما زال شارق ولولاه نور الشمس لم يتفلج نبي هوى ما لم ينله مقرب ولا في بيوت الحي بالمتولد عليه صلاة الله ثم سلامه أعيش بهداه بغير مزكي عليه صلاة الله ثم سلامه فإني أسير له بدون تغنج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على طول المدى لم تنسجي عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الفقه المهيب المفقه عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الأبناء أتبت وأبلتي عليه وعلى آل الكرام وسلامه ومن سلكوا بالدين حسن منهجي sallallahu alaihi wa sallam زأنت إلى واد الحبيب المبهج محمد الماهي الضلال المسرج قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس يشي زعمت ناتفي إلى وادي الحبيب إذوا والنمقل لك نمسوينا المبهجي wanda yake mai kwarjinin nan wane ne ne ne ne ne ne muhammadin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam almahi dalali mai shafe dukkan ɓace-ɓace almusarraji wanda yake mai kunna haske ko ina
بكلمة أحباب قلبي وسلئها وواد النقام كان الكريم المتوج kace sai ga nan na gaba sai ga nan bikazimatin a madinar manzon Allah ina da hababun masoya ko masoyan zuciyata wasal'iya da wajen da dutsen nan na wajen ainihin wato dutsen Uhudu mawadin naka da gurin nan inda manzon Allah yake kalisa yake yake hutawa maganan mazauni ne na alkarimi mai girma almutawwaji wanda ake masa wanda ake masa wato kambi da hular sarauta
بهل لي من المام مثلك وليتني وابيك يا مناج دار منهجي fahalli yalla ya yanzu ta gare ni man ya manzo Allah min limamin in sauka bitilka wa an san gurare walaitani ina ma a ce wafika in zo ga ni ga kai ya rasulullahi ya mana hajibu mana haji ya wanda tafarkinsa shine tafarki na addar tsawon zamani وبالذي لولاه ما ذر شارق ولولاه نور الشمس لم يتبلد ina ma uwa fil ladhi laulahu in je gurin wanda ba dan shi ba ma zarra sharikun ai tauraro ma da bai hudo daga mahudarsa ba wala ulahu ba dan manzo Allah ba nurul shamsi hasken nan na wuta na na- na rana lam yataballaj da bai bayyana ba النبي هو ما لم ينله مقرب ولا ببيوت الحي بالمتولد nabiyun shi annabi ne hawa malami ya naluhu muqarrabun duk wani mukusanci ko mun ni mukusancin mala'ika ko annabi bai kai kusancin annabi Muhammadu da Allah ba wala fi buyutil hayy ko wala bil mutawalliji ko kuma mai haduwa mai shiga fi buyutil hayy a cikin gidajen dangi a ce wai wani mai daraja ne wanda yafi kowa to bai kai darajar manzon Allah ba عليه صلاة الله ثم سلامه أعيش بهداه بغير مزعج salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aishu biya dare in rayu da wannan salati tsawon zamani na bigairi muzaijin ka in samu wanda zai riga firgita ni a cikin rayuwata عليه صلاة الله ثم سلامه فإني أسير له بدون تبلد salatin al- salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inni asirul hubbi ni bari bataccen soyayya ne da manzon Allah duna tagon tagannujin ba tare da amun rangwada amun wani wani wani, wani kilisan ƙarya ba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على طول المدى لم تنسجي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce lam tunassaji kada a shafe ta a gare ni dulan mada tsawon zamani a ta rubuta ta kata yanke عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الفخم الميب المبهج salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salati ta afku ala zalika al-fakhmi wato abusa wannan mai mai- mai- mai farjini mai daraja sallallahu alaihi wasallam eh, almi almuhibi wanda yake mai farjini almubahhaji wanda yake mai kwar- kwarjini mai kwarjini dai عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الأقل الألج وأبلج salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala zalika al-aqna abu sa wannan wanda ya zama mai mai tsawon karan hanci al-azajji mai kyakkyawar gira ta ta kewaya lau nan ma ta kewaya lau wa ablaji mai yawan gashin girar idanu عليه sallallahu alaihi وعلى wasallam آل الكرام وصحبه ومن سلكوا في الدين حسن منهجي salatin Allah da amincin Allah ya tabbata a gare shi ma'al alil kirami tare da alayensa masu girma wasabi da sabansa wa man salaku a sana manhajin da waɗannan da suka shiga mafi kyawun tafarki su ne sahabban manzan Allah fiddini a cikin addinin Allah harful ghaib غرامي دعاني للبريد ورابه وطيبة خير الخلق موت الزوابه سلام على سيدنا علي ورحمته فمن لي بكاسم من بطاعة سالمي سلام على فرقاء عين وقد سمت على الهول وشوقي لسلم ورادي سلام على قبر الأمين وروضته تريبت يا أيها الجري كل فازه سلام على روض الفقير فإنني يؤدي سلامي كل حاتم وفاجر ما غض ما غض القرى من غوادر فما للدلالة شروع الغوالي وذلك من رد الحديث فربه متى يملك في القلب أعظم شاهد عليه صلاة الله ثم سلامه ويرجع قلب الأرض من غير صادق عليه صلاة الله ثم سلامه وتستأثر الأعداء من كل كاذب عليه صلاة الله ثم سلامه وأمساك الأدوار من كل سالم عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب أنه كل بالغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرامي دعاني البريج ورابي وطيبات خير الخلق مهد السوابي to wannan harafi kuma na tarihi ne gurare masu daraja na madina ya ambata a ciki ta ce garani bege na da ani ya kira wani lilfuraishi zuwa ainihin gurin da aka gina wa manzo Allah masallaci lokacin da aka yi yakin badar yawa warabiga warabigi da kuma rabiga inda ake sauka a jirgin ruwa a- a zauna a sha shayi shine rabiga a sha kahawa yawa sannan daga nan a hau raƙuma kuma a yi madina waɗaibatin abinci ya tabbata ga ɗaiba ita kanta ɗaibata khairul halki madinar mafificin halitta muɗis sawabigi mai ba da ni'imomi kala-kala sallallahu alaihi wasallam سلام على بين أيس ورومة وما لي بقاسم بضاعة سابقي shai yake salamun aminci ya tabbata ala birai aliyin bisa rijiyoyin sayyidi ali biru aliyin ita ce wadda ake can zulhulaifa inda ake ɗaukan harami bayan an yi wanka a ɗau rami daga nan kowa ko umra ko aikin haji wa rumatin haka nan aminci ya tabbata a rijiyar nan ta rumata ita kuma tana sha- a- a- wato a- harar garbiya a cikin wani shinge wadda sai na usmanu ya siye ta ya bayar da ta ga musulmi kamar libi kasin wa zai yi lamunce mun da kofi daya min bi za'ata daga bi- sa'idigi sa'igin mai daɗin haɗiya min bi za'ata daga rijiyar da take tsakiyar madina tana nan wajen wani guri da aka yi otal da ake ce masa otal continental a nan ali ba yake sauka wannan gurin da aka shafe wani rijiyar ita rijiyar biza ita ce wadda ake bani labari mai bulugul mara mai ke faɗa a ciki mata suke jefa tsoron faransa da abu- da abun da mushe da komai a ciki ake ake kuma tana da ruwa kuma ana amfani da ita ita ce wannan rijiyar biza a cikin sannan yake mhm.
سلام على زرقاء عين وقد سمر على هلو شوقي لسلع ولا بيجي salamun ala zarka aini yace ai ainuz zarka ya ya baddala ne saboda waka Na'am.
sunan ta ainuz zarka ita kuma wata rijiya ce tana tana kudu da da da- da- da Madina tana can har haratu sharqiyya kudu kuma haka wajen kudu ne ita kaman kusurwa anan take ita kuma duk waɗannan gurare mun je mun gangan su mun ga rijiyar mun sha ruwa yan mm wa qarisamat hakika ta daukaka alal alal huri abusa kyawun 'yan matan gidan aljanna wa shauƙi shai ya ce ina shauƙi na lisal'in ga dutsen nan na udu ورابقة ورابك ده رابقة سلام على قبر الأمين وروضة طريقتها يزدري كل بازي سلاما أمن تبت على قبر الأمين أبسا قبر النمن أمن تتشن الله وروضه وروضة ده روضة نتاتا تريك دياء يتسكنون مكا حسكي يزدري كل بازي حسكي روضة نتان الله yana kunyatar da wani haske na wani gari ko na wani fitila wanda yake gudowa a bayan ƙasa
salamun ala rabbil baqi fa innani yuwaji salami kullatin wa balihi salamun aminci ya tabbata ala rawdil baqi a bisa rawdar nan ta baqi a jiya mun yi bayanin ta fa innani uwaddi salami cewa ina ba da gaisuwa ta kullu atin duk mai zuwa da Allah ina ba shi gaisuwa ta wa baligin da wanda zai risku zuwa madina ina cewa ya mun gaisuwa a wannan gurare ma hubbu ha hubbul qura min gawadi kama lin darazat sumu il bawazigi hukwa soyayyar madina madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma hubbul qura ya ya shafe dukkan son wani gari a duniya gaba daya in banda maka da madina min khawadiri daga khadirina fama aliyan dara kowa yake magana wata london wata london da aka zo aka yi ta daga baya aka yi mata wata zatu shumu'i wadda aka sa mata kendira da daddare za ka ganta fawu da haka take to amma yanzu madina manzo Allah ta bi ta haske albawazigi masu haske sai madina manzo Allah yanzu ta bi su وذلك منه في الحبيب فهبه متى يقذف في القلب آدم دامه وذلك kasancewar wannan an ce an gani a zuciyata soyayyar garin manzo Allah da Makka da Madina su fi ko ina haske min hubbil habibi daga soyayyar manzo Allah ne Allah ya kada mun wannan hubbuhu kaga soyayyar manzo Allah mata yi kusafan ko yaushe aka jefa shi fi kalbi a zuciya a azamu damigin yana da tsantsane dukkan wata fitina ta shaidan Allah ka bamu alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa yazbahu qalbul abdi min khayr sabiqi salatin Allah da amincin Allah sabbata kaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusbihu qalbal abdi shi wannan salati yari ne gaba ɗayan zuciyar bawan nan Sheikh Ibrahim in yasradiyallahu ta'ala anhu min ghairi sabiqin ba wai ba ba da kayan rini aka sa ba a'a kawai Allah ya rina shi da haske alayhi salatu llahi thumma salamu wa taztasil da amin kulli zaihi salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taztasil a'da'a ita wannan salati tumbuke dukkan makiya min kulli za'igin da duk wani karkatacce da tumbuke shi daga cikin zukatanmu da mutanenmu alaihi salatu lillahi summa salamu wa uku zaki salamu wa min kulli sabihi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa uku sa ayman tufafi na tsoron Allah kisal anwari tufafin nan na hasassaki min kulli sabihi daga dukkan wani abu mai kauri na tufafi alaihi salatu lillahi summa salamu wa alihi wa sahbihi anzaru kullu badihi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa anzaru kullu baligin sune wanda suka yi gargadi ga duk wanda ya balaga kiran Allah ya kai kansa harfu shi شهدت ولا غلبا لأهي أنقذ يعني على غربي لأمد أنقذ ويبقى حبا لا يخيب أمره وقل الذي أعطاك أو من يحدث عليك على القلب قبل أن مليته على وجه داري برؤيا ينفذ بغض رسول الله سادت عشيرتي ونزلي ومن يرحى زمامي وينقص برب رسول الله زادوا مدينتي على المجد والامصار والخير يهدس برب رسول الله زادوا منارتي منارات ملك هذا قد دار ينقص عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تفيق القبر ساعة مجد عليه صلاة الله ثم سلام وآل وسلم بالحديث تحدثوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زهرت ولا البال أدري أنفس بأني على ربي لأعمل أنفس قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه يقول شهدت نا شيدا نا تبتر ولا ألفا أنقص بذا أسامي إن وروري وبا لأهديك عن كورنا بأني شواني amkusu zan zauna dindindin ala hubbi li ahmada kusa soyayya ta ga ahmadu sallallahu alaihi wa sallam يبقى هو لا يكيف أمره وقل الذي يعوى قوم يحدث uhibbuka ya rasulullah ina son ka hubban wato soyayya ce la yukayyafu amru ba za a iya ba- faɗin kaifiyar inda nake son kai ba ya rasulullah wa kullal ladhi hawaka kai duk wanda yake son ka ma shi ma ina son sa aw man yuhaddithu ko wanda yake karanta karatun hadisi na littattafanka shi ma ina son sa فليتي ألقى المصطفى قرملته على وجه داري برؤيا ينفس falaitiya ina ma dai a ce alƙal mustafa in gamu da abin zaɓi alƙarma shugaba laitahu ina ma a ce ainihin yankusu ya yi tofi biru'i a zuciyata ha? ala iwaji a bisa karkata ta dinna dari tsawon zamani na a ce ga ni bai isa ba amma manzo Allah ya yi tofi a zuciyata ya bani istiqama بهب رسول الله سادر عشيرتي ونازلي ومن يرعى زمامي وينفس bi hubbi rasulillahi da soyayyar manzo Allah ne ba kuka ga sarar ashirati dangi na suka daukaka ba wani abu ne daukaka su ba to mu ma sai mu rike manzon Allah kamar da yake mana wasiya akan haka wa nasli da yayana wa manyan azimami waɗanda ma suke kula da alƙawari na wa yamkusu suka zauna kan alƙawari na su ma sun daukaka ne bi hubbi rasulillahi
بهب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث bi hubbi rasulillahi da soyayyar manzo Allah ne ta'alu madinati madina ta take daukaka ana da mudini a bisa dukkan wasu madinoni wal amsari da dukkan manyan birane wal khairu yuhdasu sai ga alheri iri daban-daban ana fararsa a cikin gari na saboda soyayyar manzon Allah بهب رسول الله تعلو منارتي منارة ملي عاد قدر يبوس bi hubbi rasulillahi da soyayyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta'alu manarati wato hasumiyar masallaci na take daukaka kan manarati mulkin a bisa hasumiyar sarakuna yawa addara waɗanda yankusu suke warware adaka alkawarinka wato a cikin tsawon zamani sarakunan da suke duniya kawai suke wa mulki to to wato wato kada suna hasumiyar su Na.
to bata kai tsawon hasumiya ta ba a gari na kuma haka ne wata hasumiya inda ka je madinat kaula kana kullowa daular kaula zaka hango manara ta shi ibrahim ita ce ta kowace tsawo radiyallahu anhu Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تذي لك ورساعة أجدس salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce tudiul tudiul qabra ta haskaka mun kabari sa'ata ujudasu lokacin da ake saka ni a cikin sa عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه بالحديث تحدثوا salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa wa sahabin da sahabbansa ta haddasu waɗannan da suka bada labarin hadisan manzon Allah bil hadisi da hadisansa har suka zo zuwa gare mu الحمد لله ya isa a jawa fasara ku ja shi amma ku yi himma kuna kamar ku za ku yi bacci a ja shi gaba daya ala ya rasulallah ila amsa kalwa ya musa malawa ya sayyid alwa bidirka ya sayyid ilahi wa nurahu wa jaika ya yasin ahmad mustawa ذاك إلهنا علي يا خير مرسل وجيلته العليا وأنت بها أولى دعوت بك المولى عليك اللجال لكي يكشف البلوى ويترك القويا هدى وجدا أمرا ونهيا ورحمة وعاليا بين الخير دنيا مع الأخرى ويعلو بها التوحيد والسنة التي أبى اتباع الرجال بالرجال والنجوى زعيم يقول الناس أجعل طالب وقد بلغت به السماء أمة البلوى علمت لما ألقى وربي خادم جميع قلوبي وتراب الهدى الأعلى سمعت لتذكيري التجارب ليتني على راية الإسلام تعلو على العليا يقينا بأن المصطفى قال صادقا ليضرب عيسى خير سابق على الهدى فما كل من على الأليفة فيكم بأن يشبه القرن الملكى فجيب بشرى لئن بدأ الإسلام في قول القربة أتانا نرى أمرا يجيب له المايا متى جاء دين العاصرة وجانبا فهذا غريبا وبالعلوة القصوى نسائل ربا جل إنك ديننا ويدمغ أيضا جارة حامل الدنيا صلاة وتسليم عليه أرابيا سريعا بجاهل تفصل بالأقوى عليه صلاة من ثناء أرابيا جميع الذي أهوى على وفي ما أهوى فمن لي بتبليغ السلام إلى النفى فيعجز ما أبنى ويعدم ما أجرى فمنت له سرجا مدائن أجيا قبول ثنائي والزيادة والحسنى كرامي وأنقاسي وجلدي ولقلتي كإن لأمجاري عجيلي إلى اللقيا فلوت من الممدور فوزي بالتي تقاتل على الماهرون ولا بلوى سلام على الهادي ببدر ومقتدر سلام على المختار علما ولا شروى تيمم قلبنا امل زائلا واجزمي مع الاجسام اجدر بما القى ثنائي عليه قول قلبي فانني حياتي على الصيام واليوم والذكرى قليل سوى من حبني لولاده كفاني جهارا فالشكي من الاشقى ذكرت الذي من ذكري وولائي كفاني وقتي والمدينه والفتنه